إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة وعندك يقول كركدا أبو النند مغرا جمهورية النجاة يومنا لا ربا شرن لشدة قوات نرجب هجرة شكرا جبو لبريبو دا أربعين دا بيار وندي داتي دا بقوي قوات biyu dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin babu saba muna cikin dogon hadisi na wannan yaro wanda sarki ya tura wajen koyon tsari kuma ya koyo addini ya samu aƙida a hanyar makarantar shirka ya samu aƙida tauhidi muna cikin mun ji asali yadda sarki ko bokan sarki ya jajen ganin shekaru sun yi nisa ya kamata sarki ya kawo wani wanda zai ba horo a cikin yaran shi don akwai mutuwa wani yaro da sarki ya tura a hanya ta zuwa wajen boka bokan sarki ko bokan shugaba za mu ce gaba daya sai yaro ya ga wani rahib wanda suke dai ba sa kuma ibadar Allah cikin irin abin da shahi sauran addinai na alkitab na nasara to wannan yaro iya zuwa ya biya wajen wannan malami sai Allah ya sa ya fahimci dai wannan malamin ya yi wancan boka hanya ta kwarai sai yaro idan zai biya wajen boka sai ya tsaya wajen malam ka tattauna da abin da ya doka sai ya wuce ta kai in yayi wajen bokan nashi bokan baban zai iya bugun shi ya ga kaman ya makara iya mai ya rauka haka in zo gida ana ga ya makara shi ko yaro ga inda ke tsayawa karshe dai shi malam ya koya mai dabara in ya je gida an aka tambaye shi na tsaya ce bokan rike shi in ya zo wajen boka aka rike shi shi a gida aka tsare shi wannan dan lokacin da Allah ya kaddara wani yaro sai bayan da iya ɗaukan karatun shi a wajen wannan malami turan nan sai wata dabba ta tsare hanya wadda arsa yadda za ta gagara kowa garin guda arsa yadda hanya ba hucewa to yaro ya kakan wannan hanya ita yau zan gwada a gani ubangijin boka ya yi ko na rahib na wannan malamin ya doki ta tsakuwa ko dutse daidai a hannun shi wanda adatan bai waye kisan mai kashe wani ma babbar dabba irin wannan ya ce zan gwada a gani nawa yake sai ya ɗauki wannan dutse ya ɗaga cewa wannan allah wannan al'amari na boka ɗan har al'amarin malam ya al'amarin boka allah ka kashe wannan dabba ta huce ta mutu kowa ya huta a huce bugu guda ya ma dabba dabba ya ta mutu a nan kenan dai kowa ya gane akwai wani abu daban aboye wanda ya huce magana yaro ko magana boka wani abu daban daga Allah kan wannan yaro ya je wajen boka ya waje wajen malam ya ba mana labari ga abin da ya kana mayo a nan malam ya gaya mai cewa to yaro yanzu ka hinuwa idan karama ce matsayi ne na imanin shi ya kasa mata karama a wajen Allah wanda shi malam kin bai da ita wannan kuma nabiya ta Allah yana haka bayan shi kaga almajiri ne amma ya malami matsayi a wajen Allah ko takawa ko na daban Allah ba shi daraja da bai ba malami shi ba wannan haka ne Allah yana haka cewa cikin bayan shi amma ne ya mai cewa yaro da gaiwa kan hinwa to amma za ka samu jarabawa in ka samu jarabawa ka gwada ne shi ne haka aka yi yaro ya ɗauka to yaro yanzu ya ta kai mutane suna sarwa sun gano yaro akwai karama a wajen shi yana addu'a mara lahiya warki kai hama kawo hama kai kutare albarar suka zarin hada warkewa albatar jin magani kudin sai magani addu'a ya warke ana haka sai wani bawadan sarkin sai ji labarin wani yaro iya warkar da hata da makarci kuma ya makarci shi kenan ya kaso kyauta ya zo wajen wannan yaro ya ce gashi yaro wannan an kawarkar da ne duk wani abin da ka ne gaba daya da ya zo yaro ce a ni bane warkarwa allah ke warkarwa in ka imani maka addu'a ka warke to shi kenan ko makaho aka mai addu'a ya warke garas ido gudu a nan muka tsaya sati da ya gabata yanzu shi ne ce a nan da ya ce ma yaro yaro ce mashi inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fa shafaka ina ga yau zamu darasi na goma ne darasi na goma cikin littafin riyadu salihin haka da darasi na goma na goma yawa sai kenan yaro ya ce ma makaho fa ina amanta billahi ta'ala da autullah fa shafaka idan ka imani da Allah zan roki Allah Allah ya baka lafiya fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala ya imani da Allah kuma Allah ya bashi lafiya wannan iya karantar da mu da cewa idan mutum ko da irin masu zauwa ba su da aƙida kan maganar rukuya ko na addu'a za ka mishi ka ji hankalin shi da imanin gaskiya ya gane in ya bi sunna ya fahimci komi abin da mana sunna ne a sunna shekara ba da abin da ta kama kama ba a mai akan sunna na ma da awaci da zai gane ke na muhimmancin sunna da shirka ko al'ada ya ce ya imanin da kwai mai addu'a kuma allah ya ba shi lafiya to yanzu fa'amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala imani kuma Allah ba shi lafiya to yanzu nan muka tsaye fa'ata da malika fa jalasa ilayhi kama kana jins yanzu makawo sai huce fada ya je wajen shi na fadawa ya zamna irin da yake zama a da fada sarki faƙalar wani malik sai sarki ce ma wannan buhari nashi makawo marar da alaika basar wa mi da maganinka ɗan da maka wulga shi zo da ido farau wa baka wa mana maganinka ala rabbi sai tsohon makawo ya ce ubangiji na kaga nan shi ma nan kaga makawo ya imani ka sai ba mai boye ba maka na ayaka malayya ne boye kun ce ubangiji na ubangiji na mai dan fito qal awlaka rabbun ghairi kana da wani ubangiji banda ni qala rabbi wa rabbuka allah ubangiji na kai ma ubangijinka ne gaba daya kaga ya bayyana da aqida ne karara fa akhadahu sarki kama wannan buhari falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala al-ghulam akal kama makawo azaba shi ya gudun ya gwada yaro yaro ta matsala to amma abu ya gani shi ana mai azaba har ta kai hatta dalla ala al-gulam sai da gwada wannan yaro da ya mai wannan addu'a ya warke faji'a bil gulam aka zo da yaro ga gidan sarki fa qala al malik sarki ya ce ma yaro ai buna ya dana adaba daga min sirka ma turid akama wal abras wa taf'al wa taf'al yaro ashe kai karatu sir ashi da sarki ai tura shi wajen karatun bokanci sirri ko ya koyi sirri to shi zai yi sirin da ya koya ne ya karanta ya ce yawo sirin naka ai ya kai haka sai ya kai kana warkar da makaho za ka ma wanda ma duniya da makaho zai duniya ta gani ba kana warkar da wanda aka aiwa makaho da albaras kana ka zaka duniya wanda kake yi a shi abin da kai da yaro ya ga kenan yaro ya karanta ne ya ɗauko karatu daga wajen inda aka tura shi sai faƙal inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ta'ala yaro ce ni ba na warkar da kowa Allah ne ke warkar da kowa bana warkar da kowa Allah ne warkarwa kina shi ma yaro ya bari da aƙida ta cewa Allah ne kurum shi kenan fa haza shi ma aka kama wani yaro na zaki falam ya zari azibu hatta dalla ala rahim shi ma aka ci gaba da gana mai azaba ana mai azaba hukumance malam ya ce wa yaro haƙuran ne to abu ya kan yaro ya kasa shi kenan hatta dal al-rabi ana fa haka fa lam yazdu azibu ba kushi ana yaro azaba ba hatta dal al-rabi da gurin malam fajiya da rabi aka zo da wannan mai bauta rabi aka je kai aka mu shi fa qila law aka ce malam irji an dinik ka yarda ka bar wannan addini naka kina ke zama malam ka jibo abin gaba da yarda shi ma da mun gaba da fa ba malam kirda fada bil mishar aka zo da si abinin katako ba mawuka ba da kai da wulakanci da azaba da abin yankan katako mai gizigiri kana hukun da wuka ce ma za ta yi wula shi ko a yanzu ba mutum wahala da abin yankan katako mai kai ka zo da shi fawodi a bil mishar fi mafar da rasi aka dora wannan si abin yankan katako tsakiyar kan malam mene suke kai to ko ka yarda ko min kaka malam bai yarda ba fa shaqahu hatta waqa shaqahu suna yanka shi suka raba shi gida biyu bangare ne wanda ya wadi na malam gaban kowa malam aka raba bani gida biyu ko na bangare ya wadi shine hatta waqa shaqahu a bangaren biyu ko ne ya wadi kasa yanzu ga abinda aka ma malam gaba ne suma ji abi jalis malik to ko aka zo da buhari da sarki ya ga dai da aka mamu faqila lahu aka ce mishi irji an dini to kai ma kaga abin da dan uwanka malamin gaba daya abin da ka malam kai ma ka koma ka wannan addini wannan kai rada kenan fa ba makawo yake shi ma fodi al-minshaw shi ma farka rasi shi ma ka dora wannan abin si na yankan katako tsakiyar kai shi ma dai yaro iya kallo ya ga abin da aka ma kai wannan ya ka ca buhari iya kallo aka ma wannan da aka ma malam shi ma dai fashakahu aka tsaga shi hatta wa kashikahu fashakahu bi aka tsaga wannan wannan makahu gida biyu shi ma bangaren jiki guda biyu suka fada kasa yanzu sai yaro tun mace a bilgulam bayan an kare halar kashe waɗannan guda biyu da azaba sai aka kuma sa aka kawo shi yaro na karama faƙila lahu aka ce ma yaro irji an dini kai ma ka komo ka bar wannan addini haka maza kenan ka da an gaya gada na kama yamon shi guda biyu shi ma fa'a ba ya ƙi komawa ya ƙi barin wancan addini da shi fa da fa'ahu ila nafar min ashabi sai sarki ba wasu daga cikin fadawa faƙar ya ce musu ya basu umarni idan habu bi ila jabal jabal kaza wa kaza fasa'adu bi ila jabal fa'iza balagatum dirwatahu in raja an dini wa ila fatarhu ya ce ku tahi da shi zuwa dutse ga dutsen sakamakon ne nan ba kasuwan dutsen ba mana ya ce dutse kaza kaza kenan dutse ne kaza ne ku je dutse kaza da shi kasu dutse kaza misali kace dutsen karkata ko wani gwamnan dutse ko dutsen dala da kace na farko in na ce kashi dutse kaza ko kashi dutse kaza fa sa'adu bil ku hawo sama dutsen kololuwa fa idza balagatu mudirwata wa in kun kai kololuwa dutsen fa in raja addini in ya ga zai mutu ya komo ya bar addinin shi mana ku komo da shi wa illa idan bi ridda ba fatarahu ku je ku mana ku jefo shi ƙasa aka shi halakar shi kai haka sai ke ba wannan wadawa umarni yadda za su yi da wannan yaro fa zahabu bihi suka tahi da wannan yaro fa sa'idu bihi da jabal suka hau dutse da wannan yaro wajen halakar da shi fa qal Allah maka fini Allah maka fini ma'ana Allah ka samun da su bi ma shi da abin da ka so Allah ka samun da abin da ka so Allah maka fi nin Allah ka san da su da abin da bi ma shi da abin da ka so Allah kina da ka da abin da ka so ni da amana mun amara musu iya faɗin haka faraja habihim aljabal fasaqatu sai duki ya girgiza da ya girgiza su hadawa da suka haru da kan dutse shi kenan waje a yi mushi yanzu fara sun sun halaka yana suka halaka suka halaka ya ga yaro shi kadai wajen saki waje a yi mushi da malaka ya zo saki ya tafi alkawar shi faƙala lahu malak ma fara ashabu ina bukan naka ina suke wannan suka daga bai gaba ba hadayen shi sai garo ina suke bukan sai taka من ليس من أكل فقال كفانيهم الله تعالى ألا مرن ألا يسمندس فأبس ينزو سكيبة الدربة فدفعوا إلى نفر من أصحابه ساكت أوكا من يارو يميك أما وسوها دعوة فقال يتي مسو اذهبوا به فحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر su ku ɗauke shi ku ɗauke ku ta yi da shi ku ɗora shi saman ƙurƙuru nau'in ne jirgin ruwa da zara ne kan bato nau'in ƙurƙuru ba jirgin ruwa ku bi sa cikin jirgin ruwa wata wasatun bi da ba ku ne tsakiyar teku a ne tsakiyar teku a nan za a tsaya fayar raja an dini in ya komo ya bar addinin shi shi kenan ma'ana abin shi wa'illa idan bai yi bar da ya bar addinin shi faƙadifuhu ku jefa cikin ruwa haka sarki ya ba da umarni yadda za a yi da wannan yaro fa zahabu bi suka ta yi da wannan yaro aka ɗora cikin jirgin ruwa aka ta tsakiyar teku shi ma dai an je faƙal allah maka fi ne bi ma shi allah kan maganinsu da abin da ka so allah kan maganinsu da abin da ka so fankafa'at bihim safina sai jirgin yake ya juyi faghariku su ma suka dirmiya suka halaka a cikin ruwa wannan hawadawa kashi da waje a yamshi da malik ya ga yaro shi kada ya dawo babu rakiya faƙalar wani malik sarki ce ma yaro ma fa'ala ashabu me na bukanka na suka bukata ta فقال كفانيهم الله تعالى ألا هم هذا المسلم ذكي نندي بيارو بتقوى يا قبل سنكي إلا نعم إنا جي متعني سنة دوكا na kamar wani wuri dini dana zama da wata daga Najeriya tana wani tambaye tana ga mun addu'o'in da take alama kafinin take tana akwai tana kawo da take alama kafinin alama kafinin wannan ba ba wuri bane alama kafinin wani abu ne ya zo kuma wannan ba laifin suna wani abu da ba wannan ko wani abu ne ya waka na kuma yaro ba shi ne matsayin Allah da ya ce na matsayin mutumin ne kurin ba wani abu kurin Allah da ka san musu bai ce ba wani abu ne na wuri ba haka da kai kalama ka fina ka fini ko tana kawo da yake wuri ba ba wuri ba wuri bane ba wannan kurin wani yaron ne karama yaron addu'a da kurin abin da Allah ka san musu kurin wannan akwai ma da sunna irin wannan alamun ya ji alaka fi nuhuri maka wani aga mutum ko shari mutum alamun ya uzu baka alamun ya ji alaka fi nuhuri ba uzun kamin shururi wannan da ake nan kaga wannan neman kariyar shari mutum amma wannan ba wurin bane ba ta wannan bace ba to shi ne yaro ga abin da ya wadi kuma Allah ya halakar da wa'annan tawaga guda biyu faqala lil malik ziyaru yake cewa sarki innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi sarki baka baka mana baka baka mana baka iya baka kashe baka iya kashe ni baka iya kashe ni sai kai wani abu zan ga maka an kai abu zan ga maka ko za ka kashe ni wannan yaron zai ba da kanshi ne ya amince da ba da kanshi akan da'awa na gano gaskiya to suke cewa kenan mutum yana iya ba da kanshi na dan Allah saboda addinin Allah shi yayi ne ya san mutuwar zai amma za a ji za a gane gaskiya ta hanyar wani mutuwar zai shi ne a nan ba da kasa yaro ya ce zan gaya maka abin da za ka yi kashe ni ƙalima wata me zan yi na shi da sarki soke gama shi kwallo zai tamba yaro maho me zan yi in kashe ka ƙal ta jama'un nasa fi sa'idin wahid wa tasulubuni ala jizib ka tara kowa gari kowa in gari kowa ya zo ka tsire ni a saman kuturin dabino icen dabino amma a san foto a ɗarmin idan ka ɗarmin ko da gani sun mako su hama min kinanati ka ɗauko kibiya guda daga cikin kwarina ka ɗauko kibiya guda daga cikin kwarina na ba naka ba sun mu da a sama fi kabadar kaus ka ɗora wannan kibiya a tsakiyar tsirkin tsirkin na ai kwari akwai ita wannan baka to baka yi ce ne shi ne bakar wannan tsirki da ake sa wadda ake ja a halaba kenan ka sa tsirkiya a tsakiyar abin tsakiyar bakar kuma ka ja tsakiyar ka zanga sa kibiyar tsakiyar baka sai ka ja sun bakun abinda za ka ce in ka ja kibiyar ce bismillah rabbil gula tunan dai a nan mene ne ai an san sarki ya kada kashe shi kuma sarki iya da awa da shi shi ma abin bautan ne shi ma allah da abin bautan ne to yanzu ya kasa na shi amma zai ce da sunan Allah Ubangijin yawon kenan sarki shi ma ya mai kauya da sunan Ubangijin yawon zai gane magana kenan ko? shi kenan haka kowa aka yi ya ce ka ce bismillah rabbil gulam sun murmini in so kai ka jihi ya ka halbe ya ka halbe ni fa in naka idza fa'alta zalik qataltani in kai haka to zaka shi sarki fajama annasu fi sa'idin wahid sarki tara kowa da kowa a wuri guda wa salabahu ala jizr aka tsire yaro a jikin kutattar fici sun ma aka sama min kinanati ya dauko kamar da gami ya dauko kibiya daga cikin kwarin shi sun ma wada a sama fi kabdar kaus ya ɗora wannan kibiya tsakiyar bakashi za a harbi dai a kai ثم قال سلكي بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات يا هل شكوى سيارو يهادي akan bangaren jikin shi kanshi haka ya dora hannun shi guda akan kudkuki su da kasan wannan kasan kunne haka wannan abin kasan kunne ya dora hannun shi anan kasan kunnen shi haka fama yau da mutu kai tsikura to ai ana haka faƙalar nasu amanna yi rabbi lukula kowa suke mini imani da ubangijin yaro idan su ke gama yaro fa'utiyar maliku faƙilala aka je wa sarki aka ce wani je ba sarki ce ma sarki a ra'aita makunta ta hazu kada wallahi nazara bika hadaruka kace wallahi kaga abin da kake guduwa wallahi wannan abin da kake gudu ya same ka abin da kake gudu ya samu tawaye sun yi imani adam nan ka gane gaskiya ne ita sai kashe yaro ya kashe mali ya kashe yaro to abin da kake gudu ce wallahi kace wallahi ya same ka ya same ka kada amanan nasu mutan duk sun yi imani to anan ne فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأدرم فيها النيران سلكي بات أمرني أي رامنا أي قدوجي كهنيا باشي هنيا أي قات رامنا فخدت كما باين أي رام وأدرم فيها أكا هورا وتا غدا غدا غدا كيونا تكاما yanzu ga wuta ta kama duka hanyoyi don da kowa imani yanzu sarki ya ce duk wanda ya imanin wannan mallam ya rije an dini ba a kaimu fi ha duk wanda bai bai ba za a mutum in za ka da malam ko shi wata makawo da ya ko ka yi rinda ka bi sarki ko a shafa wuta ɗaya ɗaya ko zanguwa haka nan ta ko zanguwa ka damuna ko ina ko ina duk garin gaba da aka damuna ko ka yi imani in yi sarki ba dawa ka yi rinda a barka ba ka yi rinda ba a jiwa ka cikin wuta ya ce duk wanda bai komar ka addini na shi wannan ba suka imanin ba فأقهموه فيها كجمع شيء ونهتر أو تين يقتهم ففعلوا هتا هتا كنا كواتي جهو فانا هذا كنت هذا كنت يا زلمة جهو هذا هو كإيمانه هو هذا كنت haka aka yi wannan shi ne cewa kutila a sahabul hudud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala khadrun shuhud wa man qaminu illa bi bilal azil hamid shine asalin wannan ta sutul ma'arif sutul buruj sutul buruj Allah ya ce kutila ashabul hudud an tsine ma masu wannan ramuna annar zatul waqud wata hurar wuta ce wanda aka aka hura wa hum ala ma fa'alu bil mu'min shuhud wannan abin da ake na azaba suna nan manyan suna kallo to ma na kabin illa ilmi billahi aziz ba abin da suka mutane lahi wannan mutanen ba lahin da suka yi kullahin su imani da Allah al-aziz al-hamid wannan to wannan shine kissar ta wannan sarki ne wanda wannan yaro ya wani abin mamaki shi ne ya sa aka yi ramuna a cikin gari ake tura mutane ko ka yi rudda mana kabar musulunci ko a jiwa ka ciki haka aka rika yi suna fada kuma suna fada suna shahada aka zaka rika yi ya ce hatta ja'ad mar'atun ma'a sabiyun laha ana jewawa ana jewawa har aka zo kan wata mace wannan mata cikin sa cikin masu imani to ka san mace da ɗa ɗanta a bayanta ƙaramin yawon sai da ta zo ta taƙa asad an taƙa fiye ta jabirki ka ta faɗa tsarina faƙalar halgulam ya umma da sabiri fa'in na ƙi'adar haƙ ya ce ya umma yi haƙuri kina kan gaskiya wani shi ne aka ce yaro wanda ya tabbata yaro da ya magana a zanen goyo guda su suka tabbata ba hudu ba hudun bai tabbata ba wanne ne ya tabbata isa alaihissala ya tabbata ya yi magana a zanen goyo wanda shi ne a ce yaro na hudu kai na hudu akwai na biyar da sha tabbata isa alaihissalam ya magana a zanen goyo sai akwai yaro wanda kayan turai akwai yaro wanda iya washi tana shayar da shi don annabi da ruwa ta inganta kaka annabi ta tana iya tare da tana ba shi nono sai wani zo wucewa akan ya shiga tsaf akan doki abin sha'awa ta ce Allah sada na kamar wannan kasan uwa da ɗaya ta san yaron da zaman gashi ba abin wani yaro ya sha nono sai cire nono ya kalli mutama ya sha nono ya kalli mutama ya ce Allah kaka sanar ka wani mutama sai mai da baki shi nono ya kalli nono yaro ya sha nono ya wani magana wanda kuma ruwa ta kana ɗaya ba da bana abinda ya wakana shi kenan ana nan sai aka zo da wata baiwa Allah baiwa ana ba ta kashi amma ta shari ta yi zina amma ta shari da kamata ana ba ta kashi kashi Allah ka kasa ɗana kan wannan ya cire ya kalla Allah ka sanar kamar ta ta ce kai ta ce yana maka magana ina magana kana yaro kana magana na yi kaza ka ce kalla ta kakam Allah ka za kamar shi kuma wannan ka ce Allah ka kamar ta ya ce wancan na farko mutumin banza ne dukiya ce Allah ba shi shi amma mutumin banza ne fajiri ne wannan kuma bai Allah ce amma ta shari ne amma ta kazafi ne ba mutumin da Allah ce wani shine yaro na biyu na na bace yayi magana a zanen guru sai na uku yaron Jurej wanda kusa da rubuta sanar ce dai Jurej an me yake cewa an mushi kazafi na uwar shi ce dalilin addu'a ta uwa dalilin addu'a uwa ta same shi don akwai darasi na mutum duk tsoron Allah ka duk tsarin Allah ka yanka da uwaye ka sama uwaye durai iya da cikin rahib din masu addini da masu basu komai bautar Allah yana gidan shi da bauta washi ta zo ganin shi iya sallah ta ce ya durai iya sallah kusan abu dama na haɓar ce ba Allah ce gaba dama wani abu ne ba ba farla ba sallah ce ba ta farla dama iya sallah ta ce ya durai to iya tunani ta Allahumma ummi wa salati ya Allah uwata kuma ga sallata da yake an ce bauta ce babu ilimi kan bauta da bai bai bai san bai bai ilimi addini bai kamata ne in ta ce ya tura shi iya shi ya ce Allahumma ummi wa salati ya Allah uwata kuma ga sallata bi amsa ba sai ta su uku san sai da iya shi kuma bai amsa ba uwa ta haushi ta ce Allah ka kashe shi ka gama shi fuskar karuwa bai san bai na ko Allah gama shi fuskar karuwa tana mu wala ita taita shikenan jaraba dare zaman dare a wajen kasan kullun lalatattu ɗan duniya sai san kowa lalace ana maganar ibadar dare da bai komai ba tsara a gari sai suka ce ku bari mu za mu maganin shi zishe me ne za mu za mu maganin shi ƙarya ce haka suke za a jaraba za a biya fitina aka samu wata karuwa a duniya cewa za ta je ta fitile shi kenan dole mai kauya da shi ne shi kenan ta yi ado ta yi tsab ta tafi tsankarar inda jore jinki da ta je ta yi ta yi ta yi ta yi kuka lube shi da ba ta samu dama ba abin ta nema ba ta samu dama ba to wannan mata damu karuwa ta samu na makiyayi ya neme ta shikenan kuma ciki ya shiga dama an ce adas akwai bayan jinin haila ne ta tunkar lokacin da kamata na abin fata aihuwa wannan makiyayi dai a jami'ata ciki ba shiga ana na ana nan ciki ya bayyana kai aka zo ma da yawo kin aihuwa na ne na wani shi sai ce a ɗan jirage jirage ba a ɗan jirage da shi da yake zawa iya labewa shi da aka zo aka zo akwai suka san magana ba mu sani ba aka zo da yan gari ca aka zo inda yake a saman da ke damu ɗan tsakiyar ɗan ɗan taka ake shiga a da zaman ka aka zo aka hordo shi kai da mutum banza ne ana bugo shi kaza aka turo shi aka rushe zaki tun ma aka zazzage zaki yau shi lafiya me aka yi a gaban me aka yi can da ba a rushe zaki an ƙare mana mulakanci suka ce kayan da zaɗa ga mutum shi ne ci dawa a cika wannan wannan ɗanka ne a nan turai ya gano kwanan shi ya gano abin da ya sami shi a dawar kowace an ce ya sami sallah a ba shi dama raka abi ana bayanin ya ke wadda shi da ya sami ya sallah ba sallah raka abi ya ci ainihin gulam ina roƙi da wannan ya tabbatar da kai kamar da annabi ke ba labarin cewa daga cikin bayan allah akwai ash'as agama madafun bil abuwa da aka sama Allah labarin ya ce annabi ta a cikin bayan Allah akwai mutumin da gashi nan ba tagara ba wani gyaran gashi ba tuwa gashi ba wani ba wani taga ga mutumin da bai alama mutumin kware bai alama wajen dadi amma a wajen Allah iya da matsayi ku kuna ga wani bai da kowa bai da abin shiga na kware bai da kyakkyawar kama amma iya da kima a wajen Allah inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kuma tambaye ka fara misali yace zai kaza kaza wallahi yayi wallahi yayi ruwa yayi ruwa Allah ya bar shi ka fara durai yarda da Allah karshe Allah wani iya cikin yarda ba ko sai karshe Allah durai ya da imani Allah bai kuma shi ba ba mai waye ma me yi abin da ba yi kullum sai ce ai na gulamu ina ne ba ka da aka zo da yaro a zanan goyo dora mu sama ta ruwa sama cibe dan haru sai ya ce ya gola mun abu yaro wai ubanka ko aji yaro a sanan kullu ya ce wani muke yi kun gwasa muke yi wani muke yi to haba kun lokacin kuma ashe su garin kuma wali a ashe ba ma'ana ne haba kuma ake shahuwa shi ake ta motsi ko kuma ake ko ana dama ake ta shahu durej ana shahu durej na cewa ashe bawon Allah waliyin Allah ne yanzu aka ce to yanzu za mu gina ma gidanka da zinariya amma gidan zinariya da Allah kai da ku aka yanzu za mu gidan zinariya gaba daya za mu gidan zinariya tun da gashi mutane shi yanzu amma ai kuskure wanda ana ma dalabe shi ne amma gidan zinariya kaga ina duniya dun da duniya kenan mashi kenan samu inshallah a'iduhum min fi kuma da mun shi na laka wannan shine yaro da ya magana a sanan goyo wannan shine hudu wancan da ya shahara na yusuf alaihissalam da ake cewa na shashar bin ariya an kada abin zaɓi da wannan wanda ya shaida wanda aka ce wani yaro ne a wani wannan abin da sai ce ba wani magana yaro ba ruwa da ta kuma cewa kurin cewa babban ne hada ke mun shi ba yaro ba mutum mai hankali ya kama ta dabara za a gano ko su ne mai gaskiya ko ita na shi ba yaro ne ba babban ne ta hada ke mun shi ke mun gaskiya wannan yaro da ke wannan su suka shahara wannan guda hudu da wancan yaro na wannan baiwa Allah da kenan da jurai da yaron jurai da isa da salam dai wannan mata da ɗanta a baya su suka tabbata sun yi magana zama gobe jirka kaga yaro ya ce ma ya kuma asibiri fa ina ki aiki ke ta mata hada wannan iya karantar da kai muna cikin babu sabar kaga nan hakuri ne jimiri ne akan azaba akan addinin Allah duk da ce nan akwai musulunci iya da sauki kaka zargi wani iya wani a mutum irin jarrabawa ya kasa hakuri ya yi kalma ta kahurcin ba a ce bai da imanin shi kenan ya rida tun da ya imani a Allah yau labari ila mun hukun da kalmar mutum da bi imani kama gana amma sai wanda aka matsa ya yi kalmar kahurci amma da zuce shi da imani wanda bai ciki kan masala amma ya sha wahala ya kalmar kahurci amma ya yi ne don mulki ya kasa da wahala sama wanda ya ji muri ya mutu ya mutu shahada kuma bai lafiya da Allah ba kuma wanda ya kasa ba zarge shi suna suna da aka samu kai imam Ahmad bin Hanbal akan lokacin cewa alqur'ani makhluq qur'ani halitta shi akai wanda dai dogi da yawa malamai mai malamai sanannu wanda sun kasa hakuri sun kalma dan azaba Imam bin Hanbal yace a shi azaba shi hakuri ga ba da kuma da yin wata mutum ba imani da kaza kuma malamai da da jinin da da kansa aka dubo amma Imam bin Hanbal shi ya jimri ya sha wahala ta kai kashi ya kashi hal me bula ta ce amma abin na gaji Allah ka yi kalmar nan huta abin ya maka yawa ya maka yawa kashin ya maka yawa jama'a da namu ruwa aka bula da shi aka bula da shi dubu ne ma Ahmad sarki ne a zalimi shugaban a zalimi yace eh zan yi hakurin bula da sarki mace bane hakurin azabar Allah inna wani abu ya race shi kenan da kwanci shi ne zaka ne ma me za aka tabbatar da kace ma masu jama'a kike abu da mu bin hanbala mama shi ma me zai imam na sunan jama'a saboda abin da ya yi doka wani yahudi da ya doka a lokacin nan inda shi da ba shi saura cikin manyan inda ya yi itirafin cewa haka ne da abu da adabai lalace to wannan tsayawa da ya yi daga baya an gano su ma sauran har Allah kawo sarki wanda ke da kwarai ya am ya yi mai kauriya game da hujjar shi sai Qur'ani da makalu kalamullah wannan shi ta imam sunan jama'a kafin shi ya ji mini su sun kasa ba a ce musu ba su imani wannan kowa da irin jiki da irin jimurin shi yanzu wannan an kawo magana akan ba magana ta haƙuri jimuri akan jarabawa su a kan ba sai yanzu sai mu tashi wannan duka mun yi bayani zarwata da hajjaba da shi na alawar wacce zarwata zan bayan bayani bayan kawo da mahamada da ya ce can a cin karatun ayat ya ta taubi la zurwatu jabal dan kololin su kin ba mun kace ba zurwatu shine alahu wannan kullum wani qurqur min bayani shine asufin idan ba ba magana kuma ba ta mun tin shurara wace muke fasara hadisin muna fasara ko da kalma a wurin ta kenan ba sai an kuma ba mu fasara maka wannan da shi ana iya kawo ma kalmar ta gabata can bayan da ke ware mata da yace zurwatu jabal mana alahu saman dutse وهي بالكسر الظالم المجمع ودمها شين ده ولا ده وقت الكسر الظالم ولا ولا بلا بلا مية القرقور بالدم القافين نوع من سفن سفن نوع من نجي جروا مية سعير هنا الأرض البارد لا تسا هي لي وخدود الشكوك في الأرض هذا عينيش في قطع لأنه أبني ده كم بين قطع تمام يشكر da ce wa utur ma mana auqada an hura wuta tun ba mai bayani wan kafa ayin kalaban kuma yi bayani fa ka'ata ma na tawqafan wannan kalmomi ne ba sai mun zo kullum muna mutum shi abin aiki ne wajen karatun hadisin muke faɗa kalmar da mutum shi wayar da aka wayar da shi bai ka kuma ba ba kana wannan yanzu dai kenan wannan ruwaya ta musulun ta hadisin wannan yaro da ƙari sai wa an anas radiyallahu anhu qal مر النبي مر النبي صلى الله عليه وسلم على على امرأة تبكي مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله وسبيله فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند سلمة, عند سلمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على سبيل لها كان دي يجي على امرأة تبكي فهي مك على سبيل لها وأن لفظ مسلم أنس بن مالك بال لاباري أو الرواية يجي مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي annabi ya zo wucewa ta wajen wata mace tana kuka can ruwa mutum ya maka bayani me kukan da take a wani kabarin ta biki ala sabila akan mutuwar wani yaron ta yaron ta ne rasu take kuka sami ta inda kabar a wani kabari kina mu kwanta ya zo kabarin yaron ta kuka fa qala annabi ta mata take la sabila bai wala kishi tsoron Allah ki haƙuri kishi tsoron Allah ki haƙuri mutum ya kuka tana kuka ta kasa jimuri ki ji tsoron Allah ki haƙuri bai Allah faƙalat ile ka an mace ibada ka sha mun layya ka ta gabar mutum ka ta gabar ile ka an mana ka sha mun layya fa innaka lam tusbi muslim kai ma abun samin kai ma kai ma abun samin samin ba kai ma abun samin samin kamar da kai da kai fa innaka lam tusbi musibati kai ma ka samu musiba din tawa ne ba sai kai ta yi haƙuri kin da kai da kai ma haka za kai amma to lam ta'rifu saboda ganin da ganin annabi da san annabi da ba san annabi suke yawan magana jiji ga mutum ne a jefa yake wata magana game da wani magana da cewa shi ma da shi ne da yayi faqila laha bayan annabi ya mata wannan magana ya tahi ta tuli abin ta ce shi ma sha mata lahiya shi ma dan ba shi bane ba da yayi sai aka ce mata annabi ne annabi jirgin haka ne inna wannan nabi annabi ne jirgin magana shine fa ta tabi fa ta babu ne sallama فلم تجد عنده بوابين تتلقوا عن مثلا سلامة بس سامين بابا بابا إنجادي ما أنا بيد إنجادي بش ده إنجادي بس سامين إنجادي ما بعد لو كل مسجد أصل إنجادي إن كام أنا صلى الله عليه وسلم سلامة هنا حتى عشان هيك أنا كارش أنا مسجد أما لجبايا لو تنأخذ أخذ بيان ولا ولا أسوق الناس wannan tabbata annabi ya fito daga cikin inda yake ya ce sarrafa a ga asaman da rabbi ta yi kowa ta yi shi allah kare ne farko an an kai mai hari an yi kare shi mai gaba ya samu kariya sai ta da allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san kuma nasu amma na masana rubuta wasu rubuta ta wajen kariya wannan allah ne amma labari ne allah ya kare shi ba alaƙa ne ba da wajen zai kare ka da shi wannan shi ne annabi ne aka kare dan sanar ka wa baka wala gani ne ko baka kai laya allah ya sauke min nasu kuma wai shi kenan ka kare ne wani sha mata ce gaba daya don ba shi bane wannan labari ne lokaci ne yayi annabi ya sha mata sha kuma ma daiwa har an masa min kai an masa min hakuri da wuce to da lokaci ya kasu kare an zo karshe Allah ce zuwa gaba Allah kare shi ke shine can in gadi kowa ta shi kai ta zuba in gadi fa qala tace nan mun nan nan ma'arif ka ban gane ka ba nan ban gane ka ban gane ka ba kidan suke nan ta zo ta bada uzuri ba ta gane shi ba fa qala ce mata inna masabaru inda suna mashigula an kare ana haƙuri lokacin zama musiba bakin kare yi wajen kare kudin zama na kudin shafi yin ana haƙuri lokacin zama musiba daga taso bai ban kai hayaniya ba kai kuka kare waye zama na to na haƙuri a ya kira abin da ka samu na lada ya wuce ta ana haƙuri ne ana samun sakamakon haƙuri lokacin buga fitina abin da ya zama kai tsaye kurin gaji ne shi ta inda sadar mutu na sadama kenan sadama kusa abin zuma kwakwaram haka kenan ana samun haƙula da haƙuri lokacin zaun musiba sassar mata ƙula kenan sassar mata ƙula lokacin abin da suke ba ya ban ka ya ba ka yi ranki kuma ka ce na haƙuri kenan nan ana so abu in ya zama musiba kayan ka yi ranki ka ɗauki abin da suke ka yi haƙuri ka maida ka nemi lada a wajen Allah shi na samun lada sakamakon haƙuri sannan aka yi lokacin zaun musiba ba bayan ka ƙare ba ka yi ranki ka ƙare سي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم حتسبه الا الجنه zan ji ban labarin sallallahu alaihi wasallam ke cewa abu rage ban labari manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai girma da buwaya yana cewa mali abdin mumin jaza'u bawa na mai imani ba shi da wani sakamako a waje na idza qabatu safiyahu ina shi wani wanda yake yake so zaɓaɓɓe masoyin shi a duniya ɗa ne aboki ne uba ne a duniyar allah da ya karɓi masoyinka a cikin mutanen duniya sun haka sababu ya yi haƙuri ya nemi ladan wannan musiba a wajen allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama duna fi musibatin ba kada fi ne khairan minha kina ya tarji imanin ne nemi ladan musiba a wajen allah in da ya yi haƙuri ya ji muni ya nemi ladan musiba a wajen Allah ba shi da sakamako illa aljanna ta sai aljanna Allah kenan maganin jarabawa ka ji muni sai ya baka tukuncin aljanna duk wani safiya dani uba ne ba zan abin da ke so وأن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعاون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فينقص في بلده سائرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه الإمام البخاري يقول أشهد كبر labarin cewa ta wa annabi tambaya me matsayin ta'un abin alloba epidemi alloba da abin da ke ta mutum mace da kan shi akwai abin iya zama ya zama to kwalara ce ya zama to waran matsala ya zama to gatanan je abu jiya iya zawa na abin da za zuwa ta mace mace irin na corona da aka yi fa akabara annabi ba ta labari annahu ma'ana shi ta'un kin mai ta'awun ta tambaye mai ta'awun ya ce kana azabar da ba'asunullahu ta'ala alaman shanu wata azaba ce allah yake aikowa ga wanda ya so ta same shi faja'ala Allah wa rahmatan lil mu'minin azaba ta zama amma sai ta zama to wannan ta'awun ke rahama ce ga masu imani da imanin da cikin alluba wata rahama ce ta Allah gare shi sirja falaisa min abdin ya kawo fi ta'un babu wani bawa da zai fada cikin alloba iya gari alloba ta zo fayan kusu fi balaji sabiran mutasiban ya zamana a wannan garin yana mai haƙuri mai neman ladan wannan musiba kai gudu ai alloba ta zo tsan sai zai bar garin ranar salasalama ya yi bayani wanda yake ciki kai huta wanda yake waje kai ya sa kan cikin bala'i kamar da mas'ala ta ilimin addini zai cikin al'umma irin ana kashi kan wajen masu cewa hadisi ahad don mutum guda karuwa ya kaza duk da abin da tabbata nan sahabbai gaba daya a ciki akwai umar bin khattab an zo zuwa sham shiga sham an zo za a shiga da umar da sauran sahabbai muhajirai da amsa an zo bakin ya wurin tare sai aka ba kuma labari yanzu ana alloba a sham ana mace-mace abubuwa da jara abubuwa da shi ne kwamanda ke abubuwa da shi ne kwamanda umar ya zo daga madina aka game iyaka sai ta karni wasu ce umar za ka kai mu cikin bala'i ana alloba su kuma shi mai suke a kuma za ku gudu ku bar za ku gudu za ku gudun kadara ne kuma da sai da zai su yana sun ce za ka ce mai kusa sun ce za ku guje ma kadara za ka san Allah ne ku kuma rage nan umar ya sayar da zai yanke hukunci kan wani abu ko na sa kuma kuna kwasa ya kirawo muhajiran farko muhajirai na farko ya kiba jiru ya tambayi shawara ya kira amsa ya nemi shawara kowa a samu ɗan ja umar sai da zai ƙarshe sai umar ya ce zan tambayo yanzu mutum ya zo da dabbobin shi wani garki ya zo kiwo kwari biyu ne nan akwai ciyawa da ruwa nan kwarin ba kuri a ina zai kiwo ce zai kiwo a wurin da yake da ciyawa da ruwa da haka shi ijtihadin da yi haka ce bai sa mutane cikin bala'i duka ce duka cikin kadarin ne za mu da wata kadara mu zo cikin wata kadara kenan zan zan koma can baya bar da shiga da jama'a cikin bala'i su yan nan suka ce gaskiya nan Umar ya yi gudun kadara akwai magana to yanzu ba mu ta Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf iya nesa aka yi wani tattaunawar ya yi su kuma ba bara ba rigima ta kare ba ya ce me ake yan zakauta kai me ake kan matsalai suka ce ga hali da ake ciki mun zo shiga ga abin da aka yi umar ya ce zai kuma sun ce yanzu ana cikin magana ne ce ai wannan abin sauki ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan alloba ta wakana a cikin gari na waje kai shiga na ciki kai gudu umar sai alhamdulillah cikin na kurin ba kuma jaye yanzu ba mu ji an kare duk tare gaba da ba mu ji mu kaza kaza an kare mu da ba da ba mu nasi yanzu nasi ya zo daga annabi sallallahu alaihi yanzu rigima ta kare kowa ya rubu kadara kudu yan jiki suka koma yan wata suka koma abubuwa ta annan allah mai cika abubuwa cikin wannan allobar shi shugaban kwamanda ke a takaice da ke nan alloba fatanin imani ne in je shiga wurin a a kowa tsaye da gwarar haka na mai ce kai na ciki kakka huta kai na waje kakka shiga ya ce to wanda aka yi samu alloba ya zamana a garin da yake da alloba ya ce mashi sabiran mutasifan ya yi haƙuri kuma ya mai neman ladan wannan wannan musiba ya alama annahu la yusibu illa ma kataba Allah lahu ya san da kira ya mai yarda a cikin shi ba abin da zaka Allah kaddara mishi da abin da zaka Allah kaddara maka ka mutu ka sa haka a ranka to in har kai haka illa kataba Allah lahu illa ma kai ya san ba a ba abin da ya abin da Allah ya rubuta mishi ce bai shi da illa kana lahu mithlu ajrihi wanda ya haka Allah zai bashi ladan shahidi don da hakurin mutuwa cikin alloba Allah zai bashi ladan shahada eh wannan shine sakamakon hakuri kenan akan alloba wa an Anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عودته منهما الجنة يريد عني أنس بن مالك رضي الله عنه كيتشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من قال صلى الله عليه وسلم هنا فدار تشوا إن الله عز وجل ألا ما يكرم هذا بوايا قال ياتي ألا ما يكرم هذا بوايا ياتي إذا ابتليت عبدي بحبيبتي إذا ليس الربوبا وأنا da masoyan shi guda biyu mana idanu guda biyu kira idan Allah ya karɓe maka gani fasabar ya yi haƙuri a kan wannan makartaka bai yi bata da hankalin shi ba da zahirin zuciya kama wani mishi gurin a kan kuma masu da abin kama hauka su balle da hankali kwanci daga baya ta yi da zahirin zuciya a Allah ya doka kuma ya haƙuri annabi ce Allah ya ce a watu min kuma janna dalilin idan ka biyu da Allah ya karɓa kai haƙuri Allah zai baka sakamakon tukuncin aljanna sakamakon haƙuri ka makamtaka wannan rawar bukhari wa ana ata bin abi rabah qal qala li bin abbas radiyallahu anhuma ala urika mar'atan min ahli aljanna fa qultu bala qal هذه المرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتخشب فدعوا الله تعالى لي فدعوا الله تعالى لي قال إن شئت ثبت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أثبت فقالت إني أتكشف فدعوا الله ألا أتكشف فدعا لها عطاء بن أبي رباكي شوى قال لي ابن عباس رجل عنه ابن عباس جاء ابن ابي رباح يا cikin almajiran ibn abbas kuma ya cikin malaman tabiya masu ilimi wanda kuma ya daga cikin bakakken mata na malaman tabiya yake cewa ibn abbas ya gaya mini yake ce mini ala urika mar'atan min ahli janna aga kana son gwada maka wata mace ila aljanna mace ce gwada maka mace ila aljanna kuntu bala nace eh gwada mu ja ta ce min abbas قال سيدنا عباس يجي مني halin maratu sauda wannan bakan mata wannan mata baka da yawa kana ya ce akan tunan da ta zo jana wasu da sarma faƙalar ta cewa annabi inni usara ni ana bige don haɗi kamar mace faɗin alwaliya wace borin jiki tana haɗuwa ana bige don haɗi sai ta ce kuma inni a kashin ina haɗi ina zir ke jiki na iya buɗe ina zir abin kiran da ke damunta kenan jikin bai buɗe ba ta ce annabi fada'ullah ta'ala fada'ullah ta'ala karkan mu Allah ya rasulullah karkan mu Allah bayan lafiya qala annabi ya bata zabi yace mata in shi ti sabart walakin janna in kina so ki yi hakuri akan cutarki ki samu tukuncin aljanna ki yi hakuri kan wannan haluwa ki samu aljanna kuma wa in shi ti da'utullah ta'ala an yuwafiki kuma kina so in roki Allah ya baki lafiya ki warke amma ba ta kucin aljanna kenan san ta warke ta ta kucin aljanna da yana hakuri kan wata abin kidan an baki zabi in kina so ki yi hakuri kina da aljanna in kuma kina so roki Allah ya baki lahiya shikenan fa qalat tace asbir zan yi hakuri dan samu aljanna to amma ita kace to inni atakashaf matsala ta ina zuwa na wani za mu take nema ta fadakun Allah ta'ala fadakun Allah Allah ta shakar kan mu Allah to kan yin zargi in halu amma in ne garin ba zan yi zargi shikenan a roƙan mu Allah kan da garin zargi shikenan fa da Allah annabi mata adda wanda kuma shikenan ba ta zargi tana halu amma ba ta zargi shikenan ta samu aljanna kuma zargin babu hakuri kenan ana samu kuma saburi sannan ga mata mutane lokaci ya lokaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته